bismillahir rahmanir rahim malam yace qala al muallif mai talifi yace tunda yana sharhi ne littafin rawdatu an-nazir wa jannatul munazir an gane ko Sheikh Muhammad al-Amin Shinqidi yayi muzakkira ta ta'liki akan wannan littafin yace rahimahullahu Allah shi masa rahama aqsamu ahkam at-taklif khamsa shi mai littafi yace wato hukumci na shari'a ya kasu gida biyar khamsatun kenan wajibun akwai abin da an wajibi wa mandubun akwai abin da an mandubi an gane ko an so a yi mubahun mai fuska biyu in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bari wa makruhun da abin da an ka kyamata wa mahzur da abin da an ka hana mahzur ba da zalum ba da zalum bane an gane ko da za'un ne wanda suka kira sadi yace at-taklifu lughatan shi taklifi a abin nan cikin yaren larabci nan malam ya fara bayani kenan an kare da magana shi mai wancan mai littafi التكليف لغة تكليفي على ربتي هو إلزام ما فيه كلفة أو مشقة أدورا مكا أبندا أكوي وحالا غريش شيني كلفة أن كلفا مني أن أورا مني أبوان ديكي مي وحالا ومنه دقا تكينش على ربتي قول الخنساء خنساء ديني دقا تكينش أرى ودا واتو تاي زامني دا منزو صلى الله عليه وآله وسلم دون وانت ألوكة جاهلية يموتو سيدة تمكم تي وجنبك انتكي دكوكا amma a lokacin da ta musulunta shiga musulunci ƴaƴanta sun kai biyar da suka mutu amma ba ta yi musu kuka ba saboda a wannan lokaci tana cikin tana cikin musulunci tace yukallifuhu alqawmu ma nabahum wa in kana asgharuhum mawlida yukallifuhu alqawmu shi dan uwan nata kenan mutane suna dora mishi ma nabahum abin da ya sauko musu wa in kana koda ya kasance asgharuhum mawlidan ya fi su karancin shekaru ina fata an fahimce ni duk al'amari duk yadda kai ta kawo in kaga ana zancen shekaru to ba a kai ga inda shekarun ba su aiki ba shi yasa ba kanka lahiya ita rayuwa Allah ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya kada ka taba rena mutun saboda wani abu nashi radda taka ta kama ka kasa yi in kan nemo shi sai ci maka a'a a wani masallaci akwai matasa ana yin sallah kullum matasa sai zo sahun warku sai dukci za su ga a in an tara sallah kullum su ne baya yara su ne gaba sai suka yi magana suka ce su busar da ita ba dan mi za ta yara su su kullum su yi gaba yara suka samu labari suka kyale su yanzu ko da aka zo tara sallah yara suka tsaya baya su ko tsohi suka shiga gaba an ka taita da iqama kuma su ko can babu wanda iya suka waiwayo suka ce a ku tado ta ku tada ta duk kai yi sake dan adam ya gane akwai wani wulakanci da kake dangantawa zuwa gare shi to ka sani da bukata ta kawo ka kako su yara ba da ka nuna ma mutum yaro ne to da duk bukata kama hina cewa to shekarunku su yi aiki shi yasa idan muna son kasashen Afirka mu ci gaba in ka ga Allah ya ba mutum baiwa zaka koya gare shi ba tare da ka saba ma Allah ba ko kafiri ne ka koya gare shi ka bakan ka lahiya kai yi sake mutum ya gane akwai nau'i na wulakanci tare da kai zuwa gare shi saboda shi gajere ne ko dogo ne ko kaza to da duk bukata ta kawo ka sai ya nuna maka cewa to ta hishe ka kun baka da gaskiya saboda mi saboda in dogo ne abashi ya kashi dogo ba in gajere ne abashi ya kashi gajere ba ina fata ana fahimta ta Allah ya kyauta fir'auna ma sai dai ma annabi Musa ka ce alam nu rabbika fina walidan yaro ba mu da mun kare ne ka fito kana karami yanzu ka to ka ce kai mu da kaza Allah ya kyauta wa qawlu alqama da fadar alqama ibnu abda at-tamimi yake cewa tukallifuni layla wa qad shatta waliyuha wa adat awadin bainana wa khutubu tukallifuni tana dora mini laila sunan wata mace da ake ce ma laila ko ba haka ba akwai sha'ir da ya shaharun da ake kira majnunu laila ko ba haka nan bane yana da diwani mahaukacin laila saboda shi duk abin da baban shi ma biya mai kuɗin aikin haji ko ya je da shi aikin haji saboda wancan lokacin ba zancen kuɗi bane sai dai zancen zinariya da azurfa ya je bakin ka'aba ya roki Allah ya ce to Allah sauƙaƙa mai wannan so da ya zo sai ce to in dai in dai in dai son tana ya ce to Allah shi ƙara mai atubu ilaika ya rahmanu mimma minene minene faqad takatharat adh-dhunub wa amma min hawa nafsi wa layla ziyaratuha fa inni la atubu yace in dai game da son layla na shi bai tuba ga Allah dan da haka kawai a tai ai ta halaka to kallifuni layla layla tana dora mini wa qad shatta waliyuha waliyuha saduwa da ita an gane ko shine waliyu asalin alwaliyu yana zama tuwa alaka ta jibintan lamarin juna an gane ko shatta ya wuyata an gane ko shatta ya wuyata asalin ashatta shine wato abin da ya nauyi yayi wahala ko ya kauce abin nan wala tushtit wahdina ila sawa'is sirat wa adat awadin bainana wato abubuwa masu dawowa na al'adodi sun dawo bainana yana nufin al'amurra wa khutubu da musibbu in ji malaman zaure al'amurra sun zo kuma sun ƙara cin kushewa kana ganin abu gudana kamar yanzu duniyar da muke ciki da an tallabo can an kace za a gyara wanga ƙasa kawai sai ga wani rikici ya taso da an ƙare da wanga problem kullun duniya cikin rikici da take saboda dama akan rikici take nan malam yana bayanin haddin at-taklifu fil lugha yace to wa hadduhu fil istilahi amma abinda ake nufi da cikin al-istilah wajen malamai na usulul fiqh tun da littafin usulul fiqh na ilzamu ma fihi mashaqqa a tilasta maka a lazimta maka a dora ma abinda yana da wahala shine ake kira at-taklif Wakila waɗansu malamai suka ce talabu ma fihi mashaqqa a nemi ka yi abinda yake na da wahala ina fata an fince malam yace fa'alal awwali in mun ka ɗauki wato magana ta farko kenan wadda ta ce ilzamu la yadkhulu fi haddihi illa alwajib wal haram da haramun da wajibun su kaɗai za su shiga ciki don shi wajibi dole naka aikata haramun dole naka bari idh la ilzama bi ghairihi ma ba alizin ta dan adam ba wanin su wa ala thani in mun ka ɗauki na biyu yadkhulu ma'ahum al mandub wal makruh kenan talabu in an ce nema to da al mandub da al makruh za su domin shi al wajibu an nemi ka yi shi tilas shi ko almandubu an nemi ka yi shi amma ba tilas ba shi ko alharam ko almahzur an nemi ka bar shi dole almakruhu an nemi ka bar shi amma ba wai an tilasta ka ba kidan waɗanda hudu sun samu shiga li'anna al-arba'ata matluba shine malam ya fassara yace domin waɗannan guda hudu abubuwa ne waɗanda an neme su ana son sai ka aikata su wa ammal ja'izu amma abinda al-ja'iz wanda ake kira mubah fala ya dukulu fi ta'arifin min ta'arifin taklif ba yadda za a yi shiga cikin ta'arifin taklifi don shi ba a neme ka ba kuma ba a hana ka ba idh la talaba bihi aslan ba a nema ba fi'lan aw tarkan ba a neme ka ba kai ba a neme ka ba ka bari wa inna ma adkhalu fi aqsam fi aqsam at-taklif malan yace sun sashi cikin kismi na taklifi musamahatan wato cikin sauƙaƙawa in an ce musamaha abu ne wanda an yafiya ma'ana an ga taksimin bayyi sai da shi sai an kace to mashal hal ka zo ka sai abu miliyan goma sai ka bincika miliyan goma ba jika biyar gare ka a cikin aljihunka nawa ne miliyan goma ba jika biyar kawo su shi kenan bari jika biyar ɗin musama hatan kenan cikin yafiya wa takmilan kuma dan a cika lil qismatil mushari ilaiha don a cika rabon da aka yi guda biyar ɗin bi qawli muallif da fatar muallif an gane ko malam ya ce wajhu hadhihi alqisma dalilin da yasa an kai wannan rarmo wani zai iya tambaya anna khitab ash-shar'i cewa khitabi na shari'a ko cikin alqur'ani ko ta sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ta inganta imma an yarida ko dai ta zo shine an yarida asalin warada shine zuwa wajen ruwa don shan su walamma warada ma a madyana wajada alaihi ummatan minan nas wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya an yarida bi iqtida'il fi'li ya zo ya hukumta iktida hukumta fi'ili a yi aiki awi tarki ko a bari awi takhyiri bainahuma ko ko a baka zabi ko kai ko ka bari fallabi yaridu bi iqtida'il fi'li amrun abinda yake hukumta a yi aiki amrun shine umurni fa in iqtarana bihi ish'arun bi adami al-iqabi idan tare da umurnin nan akwai abin da ke nuna ba sai an yi maka ukuba ba ko azaba ala tarki akan tarki fa huwa nadbun to shine amman dubi ma'ana ya Allah ce ayi abu in yace ayi wanda bai yi ba shina da zunubi babba to wannan ya nuna cewa abin nan wajibi na wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ya umuni addu'a eh wadanda ba su yi ba innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil wannan ya nuna ma umarnin nan na wajibi na don an ce wanda bai ba jahannama dashi ka kusan ba karamin aibuna ba ina fata ana fahimta ta amma idan an kai maka umurni amma sai ba a cilasta maka ba ina fata an fahimci umurni na an kai ma amma an baka zabi to wannan ya nuna cewa abin nan ba wajibi na ba mun fahimci wannan da ke ko fa shi na malai ce fa in iqtarana bihi ish'arun bi adam al-iqab bi adam al-iqab ala tarki fa huwa nadbun wa illa fa yakunu ijaban in babu abin da zai nuna cewa an gane ko in babu abin da zai cewa wato in ya zamanto akwai cewa in baka yi ba babu zunubi kanka to ya koma mandubi amma in kai an kai in kai in baka yi ba akwai zunubi to ya zan wajibi mun fahimce mun fahimta eh shi na ce fa in iqtarana bihi in yana tare da al'amru kenan ish'arun akwai abin da ke sanarwa wa ma yash'uruna bi adami iqabi cewa babu iquba ga wanda bai yi ba ala tarki fa huwa wannan rubuntu ya kuma mandubi wa illa in ko ba haka ba fa yakunu ijaban sai zamanto wajibi wallazi yaridu bi iqtida'i tarki nahyun abin da ke da alaka yake hukumta hani shi ko nahyun hani fa in ash'ara bi adami iqabi idan wannan umurnin ya nuna cewa wanda bai yi ba wanda ya aikata shi wannan hanin ba sai an yi mai ukuba ba alal fi'ili akan aikatawa fa karahatun wannan ya nuna karaha ne makruhi ne abin kyama ne wa illa in ba haka ba fa hadharun ya zan haramun kinan Allah ce a bar abu kaza wanda duk bai bari ba wuta zashi ya nuna wannan abin wajibi na amma in yace a bari amma bai wajabta muku ba babu wani zunubi ga wanda ya aikata to ya zama to abin kyama ne tana yiwa wannan abin zai iya jawuwar wato wata matsala mun fahimci wannan ke ko kalamuhu wadihun in ji mallan magana da mai littafi ya faɗa wadihun bayyananna ce ba ta da matsala sai mu ce to ji kan mallan lalle wadihun ta mallan amma ga wanda adda karatu ko ba ka ba eh da yawan mutane ka san babban malami shi yasa akwai wata magana cikin karantarwa duk abinda ba a gane ba ba a tambaya abinda kaka sa tsammanin kai ka gane musamman manya-manyan malamai sai ka iska kana magana a ilimi kana ta kawo wa term da mustalahati na wani ilimi mutane ba sa gane su shi mustalah din ba mutane ba su gane ba balle su gane bayanin ka shi yasa a'a in aka tafi da ka cimma wani abu wanda masu ilimi suke amfani da shi ka tsaya ka yi bayanin shi a gane sannan ka ci gaba da bayani karatun abin da yasa da yawan yanzu ba ma ci gaba saboda da yawan mutane sunan manta da cewa mutanen da ke gaban su wani lokacin ilimin su bai kai nasu ba sai kana ma mutane magana kamar kana magana da abokanan ilimin ka to wannan kuma hatsari da shi ke mai da karatu baya mun fahimci wannan da kyau ko to ne ya kamata mu tsaya wallahu a'lam